أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله فراتنا مزام تجوا دام تشك سيدة تاغبا يجي بحب الإمام الهاشمي أتقرب ضربت له شوقا وذا الشوق يقرب شو إبراهيم رضي الله تعالى عنه يجي بحب الإمام الهاشمي أتقرب أتقرب إني إبادة نزوى الله bihubbil imam al-hashimi bihubbi da san al-imam shugaba al-hashimi ba hashiman dangi shugaban ya ce shi ya ɗauki soyayyar annabi ibada ce a taƙarrabu ina yin ibada ne bihubbil imam al-hashimi da san annabi wanda yake ba hashiman dangi ɗariftu ina yin farin ciki lahu ga ma'aikin Allah shauƙan dan beke wadda shauƙi ai dama ma'abocin soyayya ya ɗarabu da aka same shi yana cikin farin ciki yana karsashi da annashuwa shi ne ɗarifta lahu na yi farin ciki saboda ma'aikin Allah shi ɗarifta farin ciki ne amma na nunawa kamar ka fito ka nuna murnarka da tsallanka da murnarka a fili lahu saboda ma'aikin Allah shauƙan dan bege wadu shauƙa ai dama ma'abocin shauƙi da soyayya ya ɗarabu za ka ga yana wargi ukayyiluhu fi khadiri ukayyiluhu ina suranta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi khadiri a cikin tunanina wa ka annama arahu iyanan kai ka ce ma gashi ina ganin sa ido da ido wa hawa min niyya ya karabo gashi ma yana kusa da ni saboda yadda yake tunanin sa yake suranta shi kai ka ce ma gashi ina kallon sa shine ukayyiluhu ina suranta shi fi khadiri a cikin tunanina wa ka annama arahu iyanan kai ka ce ga ina ganin sama ido biyu wa hawa min ne ya karabo gashi kuma kusa da ni haka nake ganin sa fa in yaku jismani bi kosa fa innani li hadratihi al-ulya bi ruhi muqarrabu fa in yaku jismani koda jikina ya kasance bi kosa a kosa shine sunan daga da Shehu Ibrahim to fa innani muqarribu muqarrabu haƙiƙa ne muqarrabu mai kusanta ne li hadratihi al-aliya zuwa ga halarar ma'aiki wacce take maɗaukakiya bi ruhi da raina ko da jikina na kosa to ina kusa shi a raina ariktu wa qad namal akilla wa dalama bi zashuki yalhu yalhu ishtiyaq wa yalabu ariktu ina kasa bacci saboda san da yake wannan wa annabi wa qad namal akilla gashi duk yan uwa sun yi bacci wa dalama ai dama ya tsawaita matuƙa biza shauki da irin wannan shaukin ne yalhu za ka ga mutum yana wargi yalhu yana wargi wa yal'au ishtiyaku shi kuma wannan begen yal'abu yana wasa da shi dama idan mutum yana son abu za ga ya dawo kamar yaro karami yana ta wargi yana ta murna shine a rikto ina kasa barci wa qad namal akilla gashi dukan yan uwa sun yi barci yan uwa na duk sun yi barci amma ni na kasa barci wa ɗalama biza shauƙi ya ruhu ai daman ya tsawaita matuƙa biza shauƙi biza shauƙi shi ma abocin shauƙi al'ishtiyaku shi wannan shauƙin yalhu za ka ga yana wargi da shi wa abu yana wasa da shi lika zimatin wasar shauƙi fa mallana bi allin minar zarƙa bi ɗaibati mashrabu lika zimatin shauƙi ni soyayya ta da begina lika zimatin zuwa ga gurin nan ne da ake kiransa kazima wani guri ne kusa da madina wasal'i da kuma wani guri da ake kiransa sal'i shi ma wani kwari ne a madina famallana waye zai taimake ni bi allin da sake samun shan ruwa mina zarqa na wata rijiya da ake kiranta zarqa bidai bata a madina mashrab wacce take mashaya ce wata rijiya ce zarqa wannan ma yake yana zuwa ya ɗebi ruwan ce sha yana sa a ɗebo masa yana san ruwanta shi yasa shi ya ce to famallana bi allin waye zai taimake ni da sake shan ruwa sha na biyu kenan minan zarka'i daga wannan rijiyar da ake kiranta zarka'i bi ɗai bata a madina masharabu wadda take mashaya sai ce masharibu kairal kalki safuwa ta hashimi wa min hubbihi narun bi qalbi talabu masharibu kairal kalki ita wannan rijiya wadda ake kiranta zarqa masharibu kairal kalki mashaya ne tafiyayyen halittar Allah ma'ana yana zuwa ya sha ruwanta safwati wanda yake zababbe hashimin daga hashimin dangi wa min hubbihi saboda san da nake masa ne narun wutar bege talhabu take ci bi kalbi a cikin zuciyata rasulun atana bil manahimi hadiyan qubatul wara wal judi fihi muhabbab rasulun shi ma'aiki wani irin babban manzo ne atana da ya zo mana bil malahimi da yaki addinin musulunci an halatta yaki in aka zalunci mutane an yadda saraba sabanin wasu addinan kamar addinin kiristanci babu yaki a cikinsa a addinin annabi isa in aka mare ka a wannan kuncin ka ba da ɗayan ma ya ƙara ina da mari yake so ba shi yayi to mu addinin mu ne ya zo da akwai yaki in aka matsa muku uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir shine rasulun manzo babban manzo ne a tana bil malahimi da yazo mana da yaki hadiyan uba talwara halin kasancewa sai yana shiryar da gagararru a cikin halitta wal judu soyayya wal judu fihi muhabbabu an soyantar masa da san kyauta yana san kyauta eh hadiyan uba talwara halin kasancewa sai yana shiryar da gagararru in ka an ce ubatu shine gagararrun mutane zai fara bada ma misalin irin su mufradinsa sai a ce abiyun abiyun shine mufradinsa gagararren mutum wanda baya son kaskanci baya son wulakanci eh shine abiyu jami'insa sai a ce uba wannan ubatu eh rasulun atana bil malahima babban manzo ne da yazo mana da yaki hadiyan ubatul wara halin kasancewa sai na shiryar da gagararru a cikin halittu wal judi fi muhabbabu an sauyantar masa da san kyauta ببدر أراهم إبرة وأبادهم وصلهم على الأعذار حين تهذبوا ببدر أراهم إبرة يا نونا مس أراهم إبرة ما إكي يا نونا مس إذنا ببدر أياكم بدر سنغانا وانينش وأبادهم ما إكي يا هلكر دس أياكم بدر جيدا أكي هر أبو جاهل ما أنا أكشش har Abu Jahil ana aka kashe shi dama abin da ya jawo yakin Badar lokacin da karauka na mutanen makka suka taho ma'aike ce mu je mu tare su mu je mu tare su a hanya to shi kuma daman lokacin abu safiyan shi ne ya jagoranci kayan a hannunsa yake to a lokacin da ke gwanin yaƙi ne sai ya canza hanya ya yi ratse ya bi ta wani guri aka je ba a same shi ba su kuma sa abu jahil suna makka ya suka ji labari ma'aiki zai tare kayansu a nan suka shirya za su fita yaƙi abu safiyan ya aika musu ya ce in fa kada ku fi ku fita kada fa ku fita daman ina za ku fita ne kare dukiyoyi ku to ga dukiyar taku na bi muku ta wani wuri da ita na fito muku da ita saboda haka na tseratar muku da dukiyar ku kar ku yadda ku fito sam su Abu Jahil suka ce ba su yadda ba sam suka ce ba su yadda ba lalle su ba su yadda ba sai sun je an yi yakin nan saboda kowa ya shiga hankalinsa shine bi badarin arahun ibratan arahun ibratan ma'aikiyar na musu izina bi badarin a yakin badar wa abadahum ya halakar da su wa salhum anil ahzabi ka tambayi kafirai mana anil ahzabi game da yakin ahzab hina tahazzabu lokacin da suka yi rindina suka hada rindina kawai lokaci ɗaya za su zo su musuke musulunci amma da suka zo mai gari ya waya wa qad kada lil bahda hal harami aramraman wa qad la nasakarun haisumal usul tur'ubu wa qad qada lil badaha arami hara wa qad qada hakika ma'aiki ya jagoranci aram rama rundunar yaki lil badaha daga madina lil badaha harami zuwa ga makka wacce take mai alfarma shine lokacin da za a je a yi fatahu makka kenan wa qad lana sakhrun hakika sakhrun Abu Safiyan shi ake kira Sakrun shi ake kira Sakru bin Harbi amma sunansa ne kafin ya musulunta wa qad lana Sakrun hakika Abu Safiyan yayi taushi haisu mal usud tarubu lokacin da zako kama tsoro suke ji lokacin da aka je fatahu makka manya manyan gagararru mahe da suka ji tsoro innaki law shahidti yawmal kandama idh farra safwan wa farra ikrima hasu ikrima he da suka gudu hasu safwan sai da suka gudu to wa karla na sakar hakika Abu Sufyan yayi taushi haisu mal usud lokacin da zakoka shine manya manyan jarumai na Makka tar ubu lokacin ma tsoro suke ji shi Abu Sufyan kafin a gaba bude Makka a Abbas ya dauke shi ya kai shi wajen ma'aiki wa yawma hunaini yace ka tambaya fa kaji wa yawma hunainin hakan nan yakin hunainu hunaini farraqal jaysha wahdahu yadda ma'aiki ya tarwatsa runduna shi kadai anan nabi qala al mustafa ma'aiki na cewa ni ne annabi wa hawa mafikitu lokacin an fusata shi lokacin ne ya fito yana anan nabi la kazib annabi na abdul muttalib yakin hunainu daman shi yakin hunainu an yi shi ne bayan an yi fatahu makka bayan an yi fatahu makka musulunci ya bude sosai aka yakin hunai sahabbai suka ga yawansu sosai saboda yawan da suka yi ba su san cewa farko farkon musulunta ne da yawa sun musulunta farko farkon musulunta ne wasu ma ba su taba zuwa yakin ba so da haka za a yi yakin hunainu an yi fatahu makka suka ga sun fito da yawa sai suke cewa kai in dai saboda yawa ne yasa ake rinjayen mu to daga yau ba a sake rinjayen mu ba shine Allah ke cewa iza adbatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya ba ku mamaki to anan da aka je yakin ku ne da ruwan kibiya sai kibiya da yawa daga cikin sahabbai suka tarwatse maiki shi kadai ya fito yana cewa anan nabila kazib anabna abdul muttalib ba dai annabi kuke ne ba ba ni shine wa yawma hunaini ranar yakin hunaini farraqal jaysh ma'aiki ya tarwatsa runduna wahadahu shi kadai anan nabi qala mustafa yana cewa ni ne mustafa wa huwa mubghidu lokacin an fusata shi fa'ada abu sufyan mi atanaqatin wa safwan hatta fara mimman takarrabu fa'ada abu sufyan ya bawa abu sufyan mi atanaqatin taguwa guda 100 fa ba sufyan mu atanaqatin shi da ma abu sufyan sakru bin harb shi ba daga cikin masu shekaru da yawa wasu na cewa ya rasu ma bayan hijira da shekara arba'in da ɗaya wasu da shekara suka ce da shekara arba'in da biyu har masu zuwa cewa da wajen shekara arba'in da tara haka da aka yaki aka samu ganima ma'aiki ya bawa abu safiyar ne aka nakatin taguwa guda ɗari wa safwani ya bawa safwani shi ma haka hatta sara min man takarrabu har suka zamto daga cikin wanda suka kusanci ma'aiki ba tsantsar ƙarfi ne sa suka sallama ma'aiki ba a kyautatawa shi yasa cewa hatta sara har sai da ya zamto min man taqarrabu daga wanda suka kasance makusanta annabi masoyansa saboda kyautata musu da yake wa maliku hakan nan malik wal abbasu da abbasu aqra'u sannan sai aqra'u minhum duk yana daga cikin su wa alqamatun da alqama na nilu a da'a sun sami kyauta fa qurribu saboda haka sai suka kusanci ma'aiki fa kullun lahu kowanne daga cikin waɗannan wanda an gaya maka ji shehu Mali bin Harbin an bashi abin da aka bawa Ibn Harbi shine Abu Sufyan kowanne an bashi taguwa ɗari ɗari yace wa innama yace hakika wa innama yugayyiruni ni kawai abin da yake sa ni kishi man hazzuhu wanda rabansa zalmu habbabu wannan abin san ne eh abin da Shehu yake nufi nan cewa an ba Abu Sufyan taguwa ɗari an ba wa Safwanu an ba wa Abbasu an ba wa Malik an ba wa Aqrau an ba wa Alqama ya ce to duka bana cewa ina ma ni aka ba wannan taguwar a'a wa inna ma yugayyirun ni ne kawai abin da yake sa nake shi man hazzuhu wanda raban su zalma habab wannan abin san ne bayan an taho an ba waɗannan mutanen kyautattuka da yawa daga cikin sahabbai ke suke cewa ga waɗannan mutanen sabon musulunta ne kwanan suka musulunta an ɗauki dukiya mai yawa an ba su mu an bar mu ba a ba mu dukiya da yawa ba shine sai ma'aike kira su ya ce to na ji duk abubuwan da kuke faɗa ya ce waɗancan na ɗauki dukiya mai yawa na ba su ku kuma bai ishe ku abin alfahari ba a ce za ku koma gida da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk waɗancan na ba su kyautattuka kowa garin su zai tafi ya je tafi gidansu ya ce amma ko kuma fa za ku koma gida ne fa da muhammadu rasulullah shikenan daga nan sahabbai shikenan kowa ya dawo hankalin su suka yi ta kuka suna tuba suna cewa wallahi haka ne mu da za mu koma gida da muhammadu rasulullah mu muka fi kowa mu muka fi duk abin da za a ɗauki mutum a duniya a bashi bai kai abin da muka samu ba to shi yasa shobara yake cewa to duk waɗannan kyautattukan da aka ba su ba na cewa ina ma ni aka ba waɗannan kyautattuka a'a wa inna ma yugayyirun ni kawai abin da yake sa ni kishi ma har zuhu zulma habbab wanda rabon sai zamto ma'aiki ne ma'ana ina fatar ina ma ina cikin mutanen madina lokacin da haka ta faru alaihi salatu lahi summa salamu salatun allah da gaisuwa allah tabbata ga ma'aikin allah salatun albarkacin wannan salatun wa taslimun salati da gaisuwar Allah biha albarkacin ta ataqarrabu in samu kusanci zuwa ga Allah alaihi salatu lillahi summa salamuhu salatan Allah da gaisuwar Allah tabbata ga ma'aikin Allah salatan salatan biha albarkacin wannan salatin tuhazzabu nafsul ubaidi ran dan karamin wannan bawa to hazzabu ta barkaka alaihi salatu lillahi salatin Allah sun salamu sannan su gaisuwar Allah su tabbata ga ma'aikin Allah wa yasfu fuadi albarkacin wannan salatin zuciyata ta tsarkaka wal gayahibu dukkanin wani duhu da ke zuciya ta zahabu ya tafi alaihi salatu lillahi summa salamu salatin Allah da gaisuwar Allah su tabbata ga ma'aikin Allah famaliya mazhabu ba ni da wata matafiya illa famaliya mazhabu ba ni da wata matafiya illa mazhabal hubbi sai matafiyar soyayya inda zaka tambaye ni menene ra'ayina menene manufata a rayuwa in ce maka kawai san manzon Allah shine famaliya mazhabu ba ni da wata mazhaba ba ni da wata matafiya ko wata manufa a rayuwa illa mazhabal hubbi sai sai sai matafiya ta soyayyar annabi alaihi salatu lillahi salatin Allah da gaisuwar Allah sabbata ga ma'aikin Allah tubashshiru khairul khalqi minni wannan salatin ta zamto albishir ga ma'aikin Allah minni daga gare ni wa ta ɗaribu kuma ya farin ciki da wannan salatin nawa alaihi salatu lahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga ma'aikin Allah ta suku li ashabil ataya wa tajlibu ta suku ta suku adaya Allah a turo kyautattuka da baiwa li ashabi ga sahabbaina wa tajlibu kuma a janyo musu arziki alaihi salatu lahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga ma'aikin Allah izajta ma'al maddahu idan masu yaban annabi suka haɗu a haza ya zamto na fi su samun rabo wa aglibu kuma in zamto na fi su rinjaye alaihi ma al'ali kirami wa sabi alaihi ma al'ali kirami salati ya tabbata ga ma'aikin Allah ma al'ali kirami tare da iyalansa masu girma wa sahabihi da sabansa salatu salati ka azka ɗibi salatin ya zamto kamar ƙanshin turare bal huwa atayyibu kayyahuma ƙanshin turare ƙanshi wannan kasida ta ƙare intaha aidan intaha wannan kasira ta kare walahu aidan wannan kasira ma tasa ce za da fu faidan Allah ya kara masa faida